إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشيخ هدي لنا بهذا المعبر والتالي بنظرة تأتي لنا بالزبر فصل
فصل فصل الربيع وإن شاء الله شوف مهدين بن العربي يأتي وصل ربيع سموش يا أبو بكر حتى ربيع مهدين يأتي رأيك يا ربيع يأتي حديوة كوي شيء وصل haɗewa. To fasilin rabewa kuma shi ne haɗewa.
Ba amma idra'u hadhihi khawariki Amma gudanar da waɗannan abubuwa na ban mamaki waɗanda suka keta al'ada ala yadi man laysa bi mu'minin a bisa hannun wanda ba mumini ba, wala mukarrar bi wujud isbari bai ma ba- bai ma yi furuci da samuwar Allah ba shi fa koma ba Allah wajensa.
wa ka gairiha To kamar irin waninta ne mimma sakhara mimma sakharahu Allah li ghairil mu'mini irin abubuwan da Allah ya hore shi da ba mumini ba ai ba komai ne sai mumini ne zai iya ba komai Allah ya ba mumini ya ba wa da ba mumini ba dama nan gidan rahmaniya ne gidan ba kowa da kowa ne duka baki ɗaya ko to irin abin da Allah ya ya hore ga wanda ma ba mumini ba ne istidrajan Allah ya yi musu haka ne wato dan ya kama su kamun ga hausawan musu iyayen suke fasarawa istidraji istidraji idan an adam ne aka ce ya yi istidraji ma'ana ya yi makirci ya ɗana ma tarko ka zo ka faɗa a ciki idan Allah ne aka ce ya yi istidraji ya dakata ma kuma ya baka hali ya dakata ma kuma ya baka iko Allah ba ya yarda da kai ba amma sai Allah ya dakata ya baka iko za ga wani Allah ya hu- dakata masa kuma ya bashi iko kaza sai an karbin Allah din ba yana ta abin da ya ga dama amma wai dan ran da aka kama shi to ranan kuma ba zai iya gudu ba an yi ma haka ne istidraji makirci makaru ake cewa makirci ma'ana Allah ya ya- idan mutum zai yanka rago da sallah babba sai kaga ya fitar da shi daga cikin tumaki yana ta bashi abinci ana ta bashi dusa ana ta figar dawa raguna suna ta cewa muna ganin bambanci a gidan nan yau to su yi hakuri sai ranar sallah za a gawa za a zargo wa igiya dama dama so ake kiba to haka ne za a ga wani Allah ya yi ma haka ne da umun wuta ta tafi kamawa to Allah ya yi musu haka ne dan kamun ga sanastadrujuhum in haisu la ya alamun haka aya ta ce za mu dakata musu kuma mu ba su iko har ranar da za mu kama su ta har su ma sun fi ƙarfin mu ma ba abin da zai faru kuma ranar da muka kama su nan kuma za su san wato wannan mugun tanadi aka yi musu wa qala ubangiji ya faɗa la yadurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawar kafirai a garuruwa kacce ba ka mamaki kacce ruge ka su ne suke da kuɗi su suke da ƙarfi su suke da abu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a wata ayar ma ba dan ma kan zuciyar mu'mini din ta dan buga ba da akan gidan zinare za su dinga shiga su hau zinare su kwanta a zinare dan Allah ya nuna mutane wannan duniya ba ita ce muradi ba to amma dai ya kiyaye zuciyar bayan Allah dai shi sa ma dai wai Allah da ya yi haka ma duka baki da to jujjuyawarsu a cikin garuruwa cewa komai yana hannunsu komai za ga yana hannunsu to kar wannan ya ruɗe ka mata'un qalilan dan wani jin daɗin rayuwar duniya ne kaɗan ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد حقيقة والله تعالى آتيناك طبعا من المثاني من باك فاتحة الكتاب كده muka ba fatiha me za mu ba wani kuma ka damu musulmin da yake da fatiha a hannunsa to ya ga Allah ya bashi komai Allah ya bashi abin da bai ba wani ba wal qur'an al azim da qur'ani mai girma malamai suka ce kul huwallahu ake nufi duk wanda Allah ya ba fatiha da kul wallahu yaga Allah ya ba wani abin da ya fi shi ya raina babba ya raina abu mai mai girma to kuma haka ne saboda duk sirri duk komai yana nan cikin fatiha in ce uwar littafin ma ummul kitabi littafin ma gaba ɗaya qur'ani ma sai ka fitar a cikin ta to haka kuma ikhlasin ma kul wallahu ma gaba ki ɗaya ita ce komai ita ce qur'ani duk gaba ɗaya in ka karanta ta guda uku ka sauke qur'ani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikakke cikakke cikakke kai sauka cikakkiya cikakkiya cikakkiya kai sauka to kuma a duk ma bangaren asraran ba ai haka maganganun ibn kasir da muka kawo yake cewa fatiha ita ce komai ita ce magani ita ce ɗaukaka din ita ce tsari din ga wanda Allah ya fahimtar da shi to kuma haka ne ko ga su waliye din masu asiraran dai sai ka ga ba wani asiraru dai na Allah a cikin kayan su dai da ya fashiya da ya fashiya yanzu dai muje a cikin ɗariƙan mu dai fashiya mun ya da shi wani azam din da ai ba wani abu da ya fita sama da babu sama da ita to kuma haka sai ka gama kul wallahu nan dai a cikin asiraran su da koman su ba abin da ya fita suna ce mata samadaniyatul kubra suna haka suke kiranta ba abin da ya fita har in an zo mu ma a cikin ɗariƙan mutum za a gani idan ake ce ya samun kurzani ya ce ita ce wannan shi ne karshen ƙuridin ikhtiyari a cikin ɗariƙan tijjaniya ba kamar sa gaba ɗaya to sai daga to kai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba fatiha Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ikon Allah mu halitta abinda shi ne girma a wajenmu ko kuma wa'anda imani bai zo cikin su ba abinda shine girma a wajen mu abinda shine abinda za a yi takama a wajen mu ba shine a wajen Allah ba ba shine a wajen mu ne ba mu dai abinda za a girma a wajen mu ai kyau dai kana da wani check na kuɗi za ka san wata fatiha wannan da kowa ya haddace ta a shi ba a wajen Allah ba haka bane shi ba a wajen Allah wanda ya ba wa fatiha yana gani ya baka komai in ka iya kiyaye ta in ka iya amfani da ta komai din ba zai zo wanda Allah ya ba wa Qur'ani sadaqul wallahu Allah ya ba shi komai in ka rike ta komai ma zai zo to ikon Allah komai da ke so sai dai da babban abin da ake so ka samu aljanna ka samu hadaran Allah ka so karbur wayannan duk gobobin wannan abin ne dama shi radiyallahu radiyallahu anhu a cikin kashi da za a yi mana bayani akwai zikiri mai yaye hijabi gabaki daya akwai zikiri mai yaye wani bangare banda wani bangare to ai suna ciki masu yayi hijabi duk gaba ki da to la tamutanna aynaka ila ma masta'ana bihi azwajan minhum karka kalli shine ma'ana karka kalli abinda muka jiyar da nau'o'in su daɗi duk wata rima da muka ba su duk gaba ko kallon da ma ka kai kai da muka ba fatiha da kul wallahu to duk ni'imomin da muka ba su ma kan ma ka ga ila ka kalla bare ma kai wani sha'awar ta ko kai abu duk kai da Allah ya ba wa hadaransa kai da ka sha faila kai da ka samu hadaran Allah me za ka tsaya kana kallo ko abin ya kada shi ko ka ka rabu da imani ka kaza kaza in dai ba sakaci ba da rasa ina aka sa gaba to ku kallon abin ma kakka in an faɗa ka ce wani ma yake annabi sallallahu alaihi wa rawada wa rawada su jibalu shimmi min zahabi annabi fa'ara ayyama shama duk duwatsu maka suka ce ya ga yanzu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kamuran da suke sha ba ka da komai nemi mu zaman dinari in ka izini kawai mata kallon hadarin kaza to wannan ya kan shehu radiyallahu anhu manzo Allah ya zo ya koya mana gudun duniya ba duniya ce ta kashi ba ya zo ya koya mana gudun duniya ne duk gaba gida mulkin Farisa da Rum da komai duk sai da sarakunan zamanin su suka yi tsoron su zama suna aiko mata hadiya amma ya rasu rigar yakinsa tana wajen da ya huje jingina saboda abincin iyalinsa rigar sana ba wai ma'ana ba za mu nema ba amma dai kan wannan ya zama shine muradinka in Allah za ka nema in lamarin Allah za ka nema saboda in zama ina da jama'a saboda gonar ta zama tana kallo na saboda ya zama ana tare da ni ko kaza kaza ina na Allah kuma ina na Allah kuma duk gaba iwa Allah din bin Allah din to kuma an Allah ya kawo ma waɗannan abuwanka kuma daga falalarsa ne a nan sura duk abin da aka ba kuwa kuka roƙa ba ba kuka ka aka shi kai na falala ce da Allah duk gaba ki dan Allah ya kawo wannan din ba su cije ka ba dama da su da rashin su shehu ya ce ba za ka hau wannan matsayi ba sai in buhun zinare ya faɗi a wajen ka za ka ji da shi da faɗuwa allura duk ɗaya suke in ka kai nan in ka kai nan wajen ba na ba wai ya faɗi ba amma wai sai ka zama haka yadda za a ga wani in kaga ɗumbin abin da yake kansa na daga babu da bashi da waye in wani ne ko bashi ba zai yawa ne ko kuma da shi ba lamarin Allah ne to Allah ya buɗa ba to ka zama haka dai kar mutum ya ce zai yi Allah ko zai kama lamarin Allah ko zai kaza kaza da wai zancen ko don duniya ta zo ko da zan samu kaza wallahi tallahi duk abin nan da shehunai suka faɗa wanda shi ne dai abin da annaba suka wallahi gaskiya ne wallahi gaskiya ne shehu ya ga wa in dai muka bi Allah shehu dana ce ga duniya nan na ka ta taho muku firru an ala ilaiha ku gudu ku bata kan ku samu cikin ta wannan ba ma'ana ba wai ka shiga ɗaki ka ce ba za ka yi sana'a ba ba za ka yi na ba shi ake nufi ba alhamdulillah da kowa ya san abin da ake nufi ya zama duniya dai tana hannunka ba tana zuciyarka ba shi abin da ake nufi kenan firru an ala ila ku gudu ku bata cewa Abdullah ya ce in dai kuka bi wannan abubuwa da nake gaya abu kuka yi wa'annan kuka bi wannan abubuwa ko dokar daji kuka ji wallahi sai ka bi kuma haka za haka shehun nan namu da sun ga sun taso mutum waye ga sun gudu sun koma ƙauye ko sun koma wanda da sai dai kaga ta bi su sai dai kaga ta bi su dinga baki daya to to wannan kenan wannan kenan abinda ake nufi kenan to ko kallon ma nau'in nau'in ni'imomi da yawa nau'ikan su ma ko kallon wannan ma kakkari dan haka sayyidina ubay bin ka'ab yake cewa duk wanda ya ɗaukaka ba da Allah ba to sai ya mutu dan bakin ciki bakin ciki zai ta kunno masa kullum sai da shi ne san lamarin Allah ba lamarin duniya ne kawai ya sani yau ya rasa wance yau ta tafi can yau ya tafi amma an dama haɗuwa haka saboda iyali saboda jama'a sun da wannan alima amma dai Allah ne a zuciya duka baki da wani zo kana da ikon ma ga ta nan ga kuma wani shi zo ta buge mu ba zai ba to duk dai in mutum ba Allah ne da shi a cikin zuciyarsa ba ba ya sa Allah a cikin zuciyarsa zai mutu dan bakin ciki zai mutu wanda kuma yake bin kallon abin da yake hannun mutane wane yana da kaza wane yana da kaza ni ba ni da kaza za a ga titi za a zo a sa benci kawai a dinga kallon motoci da za su ke saboda ba kallon qur'ani ba kallon hadaran Allah ba kallon abu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai kaga wanda ya shige kaza kaza to yake yake nan wanda ji ya sa idan sa a kallon wannan zai mutu da bakin ciki shi ba kuma zai gode wa ni'ima Allah abinda Allah ya yi masa lafiya kadai Allah ya baka ta dubu wani abu saboda wa'annan abin duk gaba ɗaya lafiya ake nema da shi saboda in rashin lafiya ta zo aka ce ka miƙo wannan miƙa za ke duka miƙa za ke duka wanda ya zaci ni'imar in ji ka abul wanda ya zaci ni'imar Allah kawai a cikin abinci da abin ɗaurawa da abin sha take to wannan ya raina ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala ya sa azaba Allah a gabansa kuma a'a wannan wani abu ne na falalan Allah kuma da yake zuwa da shi amma ni'imar Allah musulunci imani ihsani din nan ma'arifa na Allah din nan ka zama cikin bayin Allah din nan wannan yana daga cikin ni'imar Allah Allah ya fahimtar da kai bayin Allah Allah ya fahimtar da kai amma kuma ga wannan daban wannan kan ci gaba da waye a ce ba ka waye ba kai ba wayayye ba ne dariƙa wayewa za a yi da da zama mura ba za ka ya kuri to amma dai kai ka zama haka ai kai kabarin ka za ka shiga kabarin ka za ka shiga kai kadai lahira ka za ka shiga kai kadai da za ka shiga kai kadai madalla
فالمسلم shi dai musulmi وقد تقدم التعريف به sanar da musulmi ya gudana ai dai yanzu a jisun jibril ya sanar da mu waye musulmi kuma ya sanar da mu mai musulunci في حديث جبريل a cikin hadisin mala'ika jibril alaihi salamu في واد to shi kenan shi musulmi yana wani bangare wal kafiru fi wajin shi ma wani kafiri yana wani bangare tun da yanzu ka gane musulmi ka gane wanda ba musulmi ba ka gane mai imani ka ga ka gane minkiri ka gane mai gaskatawa so sai ka san wannan wa za ka bi sai ka san ina za ka bi su biyu ne ba na uku ba ba na uku in kwai aka samu na uku to ya fi ya fi kowanne a cikin su ma bala'i ya zama sunan sa munafi fi darki al-asfali min an-nar sai an shimfida shi ma sannan za a kaka saboda kafiri mutum ne kwa mara tsoro mai gaskiya a cikin kafircin nasa ya fito da abinsa ya nuna shi ko wannan ya ki nunawa da haka zai fi cutar musulmin da shi nan a cikin su shi ne su ko man su yake kaza kaza an kuma bai yarda da su ba wani dama ike nema dai ya lalata abu wata to ai wannan ya fi barna ya wannan dama da ya mun kiri dama da ya faɗa za ta kai da Allah baki su ne ka da su a wannan ma yake ne kan ya ce shine akan gaban su shine shugaban su ma duk gaba ki da ai ga yanzu zai kuma da da haka ya sai an shimfiɗa shi a wuta ma sannan ma za a zo a shimfiɗa kafirin a cikin wuta Allah ya kiyaye mu to kowanne yana nasa bangare fal awwalu shi mumini man yu'minu bi ayati llahi wanda ya imani da ayoyin Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid kafan ku sun ce a cikin komai ma akwai aya ne komai ma aya ne da yake nuna ubangiji shine daya tabaraka wa ta'ala wa yataqarrabu ilayhi ta'ala kuma za ka ga yana kusanta zuwa ga Allah a cikin komai shi komai hanya ce ta bin Allah a wajensa ala dawami abu sa dawwame kullum wa ta'atush wa tashawuf ila al-wusul ila mardatillah kullum a cikin kishirwa a cikin kwadayi yake zuwa saduwa zuwa yardan Allah tabaraka wa ta'ala wasani kafiri kuwa man kazzaba wa tawalla Fikiri ke nan wanda ya karyata ya ba da baya, ƙaruwan mu da shi, mu ya karyata kuma ya juya da baya, wa haythu annahu faqada al-imana to shi kafirin nan tun da ya rasa imani, allati huwa al-asas wanda imani shine foundation kullu amalihi yakunu kasarabin duk ayyukansa zai zama kamar kawalwalmiya ne saboda ba shi da ka taɓa ganin wanda ya zo ya gini eh, bai- bai bai shi shike a ƙasa ba Eh, ya ce ya rushe kenan duk gaba gida to imanin nan shine foundation gaba gida to in ba ba shi da shi ma'ana ginin sa busasshe ne kenan تكون كسراب بقيعة يعصبه الظمآن ma zai zaman to kamar wato karuwar niya ne a fako wanda ya hasuba hun zama'anu ma'an da mai kishirwa ike zaton sa ruwa ne hatta iza ja a ruha in ya zo masa lam ya jidu shay'an ba zai samu komai da zai same shi komai ba wa wajada Allah inda hu sai ya samu hukuncin Allah a wajen aikin nasa فوفاه حسابه sai ya cika masa wato sakamakon aikinsa والله سريع الحساب Allah mai gaggawa sakamako ne أو كظلمات في Koko بحر الجن ya zama kaman duhai ne a cikin teku mai zurfi يغشاه موج da kumfa ta rufe shi من فوقه موج kan wannan kumfan ma ga wata kumfa من فوقه سحاب sannan saman wannan kumfan ta sama kuma ga hadiri kuma baki kirin ya rufe ta ظلمات ba'dha بعضها فوق fawqa بعض duhu kan duhu kenan إذا أخرج يده in ya fitar da hannunsa لم يكد ba يراها zai kusa ya ganta ba ai ba zai ma ganta ba ومن لم يجعل الله له duk نورا wanda Allah bai sanya masa haske ba فما له من To نور wallahi ba shi da haske Allah ka sanya mana haske wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to والخوارق ketawa al'ada يختلف الحكم عليها imam Abdullahi to bismillah to bismillah Eh, ga kusa da ma, bismillah to ga ga kujera. Ga kujera. Ga kujera. To. Jazakumullahu khair. Marhaba. Eh, eh, Allah ya ji su. sai dai a a sa wata kujerar nan inda shirin nan wasu eh sata na yau ba ya yi shirin nan inda ɗan ƙashi kai wannan ya ci kenan wajen saboda akwai wanda zai zo ya zauna a kan kujerar ta shi daga fito salar yau ya ce suna shirin don mako masu shiga daga ciki to wal khawariq to fa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai sanya masa haske ba fa ma lahu min nurin ba shi da haske Allah ka sanya mana haske wal khawariq cetawan al'ada yaktalifu al hukm alaiha hukunci akan ta yana sabawa bi ikhtilafi man tazharu ala aydiha sabanin wanda zaka faru a hannunsa fa in zaharat ala yadi mutta'in sir risalati fa in zaharat idan abun mamaki ya bayyana ala yadi mutta'in risalati a bisa hannun mai da'awar annabta fa mu'jizatu sunan wannan kawari kudin sunansa mu'ujiza yanzu ku annabta an rufe ta la nabiya ba a ji ko ba annab annabi ko mu- ko ma- ma'aiki bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan kofa an rufe ta yuqarinu hadda hadi ya haji fito na fito yana gwama ana gwama ta da shi me kuke so in muku dan kuke dani annabi ne ko ko in ka isa kai annabi ne gafan dutse rocks dutse mai abu amma ya haifi rakumi ya haifi rakuma mace kuma rakuma ta fito da ciki ta fito da ciki duk gaba ɗaya to in kai mana wannan kai annabi ne to kai na annabi shi in kun ne ku wanda za ku musulta eh za ku musulta ki Allah kai Allah ka sai ga dutse yana nakuda kwana uku dutse ya haifi rako ya kece rakumi rakuma ta fito da ciki kuma tana fitowa ta haihu a take a nan sai rakuman annabi sallallahu ta wani su imani da shi ba duk gaba ɗaya to in dai aka haɗa shi da wannan irin tahaddi din nan to ya zama mu'ujiza wa in zaharat in irin wannan ya bayyana ba bambanci irin wannan wannan ta shaki da ahlus sunnati to irin wannan kuma zai bayyana in ya bayyana ala yadil mu'min salihi a bisa hannun mumini bawan Allah fa karamatu sunan ta karama sahibuha la yatahadda biha amma me wannan fa zai yin tahajji da ita ba cewa in dan ku yi imani da ni me kuke so in muku zai ji kunya yanzu in na Allah din ne idan wani matsafi ne kuma to zai amma dai na Allah ne ce zai tahajji da ita to zai ji kunya yanzu wai duk wannan karamar take zuwa daga wajen waliyai tana zuwa ne daga Allah dan Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama su amma ba wai dan su suke so ba lokacin da kake so ma ba ka fara dan akwai san rai kenan a ciki akwai shirka a ciki kenan kafiya koya koya kenan ko to Allah ma sai ya kunya kaka a wannan lokaci duk gaba ki da inna Allah din sai dai in kuma to kuma wannan duk abubuwa din nan ba haɗa wani abu ba sai an haɗa wani sinadari ko wata wurji ko wani addu'a ka haka take zuwa abuwa ba da shiri ba amma in wai sai ka haɗa kaza ka haɗa kaza da wannan sihiri wannan in ma dai magani in ma sihiri wannan ba sunan ta karama ba ko ba sunan ta wani a'a faɗi ta yi akwai bayan Allah da wallahi Allah ma sai kai kaza mace za a kasama ala Allah abarrahu ba wai ki ba a wallahi sai an yi shi kenan sai Allah da wani bawan Allah ne na Allah ne cika amma ba wai sai an hada kaza an hada kaza an hada kaza ba to sai dai shi na bawan Allah ba ta haddi a ciki bal bari dai ولا يرى أنها منه bai ganin ma daga wajen sa sabo shi zai yi daga Allah ne saboda in ya cika ma kuma yanzu duk wanda ya ce shi kenan kuma haila yake yi sunan ta hailan mazaje cikin wai duk wannan abu da yake faruwa duk wannan karawo da ake faɗa na shehu kaza kaza ba kawai so ake ba kai ne zaka ebi ruwa ya dinga dan dugowa ta tsakanin yatsun ka din nan wai dugowa yake ta tsakanin yatsun ka ba wai dan kana so ba ai so kake kai shi wani waje baka so ya zube amma tunda dai ka kogofi a yatsun ka dole dole ya zo kuma a ilimin iktisaji a ilimin economic akwai wani abu da gwamnati take in kaga bankin bankin kasa zai rushe ga kuma bankin yan kasuwa da yana ci gaba sai ta zuba kuɗi mai yawa a ciki ta ta zuba kuɗi mai yawa a ciki dan ta tashi ko a tada ko madan banki ta tada ko to yanzu in Allah da warkar ta'ala ya ga ga makiyin sa san zai raina wa bawan nan nasa masoyin nan nasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya taimaki bawan nan nasu da wani abu mamaki wanda zai daga darajarsa ya ya abu mutane dai su gane wancan makaryaci ne ko- ko kaza kaza to amma ba wai bawan dan yana so ba kuma ba wai sai lokacin da yake so ba duk gaba gida sai lokacin da Allah din yake so jiba Allah Musa yana da izini yana da komai amma da yan sihiri suka zuba sihirin nan nasa a wajen safi nafsi kifatan Musa sai sa tsoro a sai dai alin abazin sai shi jani me yasa annan Musa zai ji tsoro annabi ne mursali ulul azmi ya san Allah da tare shi da ne ce ali haramci kai ka san wannan lokacin da na Allah ya fi ma'arifa ya fi sanin Allah ya fi tsoron Allah annabi Musa ya san alƙawarin Allah Allah ya yi masa alƙawari innaka antal a'la kai ne zaka ɗaukaka amma wannan alƙawarin muta'alliki ne da sai yayi wani abu kuma yayi abu ko bai yi ba ko kuwa sarauta Allah ma sultanin uluhiyyarsa sarauta Allah ma ta ga dama a ƙasa ƙasa da annabi Allah dole annabi a kashe to sai ne shi Allah a kashe sai ne Allah sun ya latifu uluhiyyar Allah ma ta ga dama ta kale a ƙasa ƙasa da kai to sai ne kuma in kai ihu a ce annabi ya haya alaihi salatu zakariya ba an je ya shiga bishiya ya buya masu iblis ya nuna shi masu yankawa da zarto na sama sun kawo daidai kansa masu yankawa na ƙasa sun daga zai magana Allah ke shiru ya hakuri in ba haka ba ma shafe ka daga da'ira annabta ya hakuri ya latifu zai wa ka so to da ya latifu da ya kama kan mutum yawa Allah girman kai ya ga shi ya iya wani abu ko zai iya wani abu duk kaza kaza a ga kan bayin Allah al'adar su ne cikin sun ga wannan abu ya sai su kare cikin hazaran Allah nan da nan su gudu su gudu أدخلتني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تصميم لكنني اتخذته وكيلا تعجبا فاختارني خليلا الله يا رب من إذن أنت أبنا نبنا يا فارو أما نالك الله يشري أمشي بان ذابنا إن ذاك ذابا ذابك كذابا إذا تختار فاختار الله تختار إن ذاك ذابا ذابك كذابا وربك يخلق ما يشاء ويختار ubangijin ka ne yake zabawa wannan shine shine magana Allah ya kiyaye mu to to amma fa Allah karimi ne ba zai fa bari ba ba in dai ba kuma harauta ko ko dan aladantar da wani karshen karewar ka cikin Allah karshen taimakon ka amma in dai da ragowar ka sai Allah ya baka da kanka in dai da ragowar ka ranar ranar badar jibi irin wannan addu'a da annabi yake kwa sai na ali ya ce na ga mu duk muna bacci amma manzo Allah ya kwana gindin wata bishiya yana sallah yana kuka yana Allah duk da haka da manzo Allah ya ga an yi fito na fito fa sahun jama'an sa da sahun kafiran nan sun daga Allah addu'a alƙawarin da kai manzo Allah sai na bakar har imamin annabi ya faɗi in abu ka ta wata jihar su da Allah ya karɓa ta shi siddiƙi ne tare annabi ya suka na fi sanin Allah sa'adu bin abi wa ɗan ciwo ya su da me wani Allah ya karɓa ma ka rayu kasar su ma ya yi sallallahu alaihi wasallam sai da gangaɗi ya kwashe su kwana yana sallah sannan ya farka sai ya murmushi ce ga taimakon Allah na ya taho ga mala'ika jibril na a kan runduna yana su kwana dokinsa ga azra'ilu na ga isra'ilu na ga taimakon Allah duka sanda alafin gani haka da Allah yake tabaraka wa ta'ala amma dai taimakon sa yana nan Allah yana nan da taimako duka baki da to shi bawan Allah ma ba zai ga abin daga wajensa ne ba wa amma in zaharat khawariqu amma mun wannan ce ta al'ada ta bayyana ala yadi man la yu'minu billahi lahi abu sahannun wanda bai imani da Allah ba ma aslan ba Allah ma a wajensa fa hiya to istidraju ma kirki ne wa makru ma kirki ne dai qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dama ne zai ya fiya kama shi to kaga nan wajen yanzu uku kenan ga mu'jiza ga karama ga istidraji to akwai ragowa guda biyu saboda mu'jiza tana da biyu karama ma tana da biyu mu'jiza tana da irhasi kuma mu'jiza sai bayan aiko annabi to duk abin da ya sunan sa mu'jiza kafin aiko irhadi kuma in yayi irin wannan kafin aiko shi sanda sunansa kuma irhadi ma'ana ka san Allah yana nuna ma cewa akwai wani lamari gare shi nan gaba akwai wani lamari gare shi nan gaba to shi kuma wali in yayi irin wannan sunansa karama in wani mumini yayi irin wannan sunansa i'ana Allah ya taimake shi ne dan ya kokari ya zama irin wancan. In ka duba da walin da muminin sai ga abu ɗaya ne. Ibadar zahiri da kaza wai me bambancin su? Wali bambancin sa ya yi fana'i sannan ya dawo ya baƙa'i sai da ya sadu da hazaran Allah sannan ya dawo ya baƙa wannan sunansa wali mumini kuma yana kan baƙa'insa bai san zancen ma hazaran Allah ɗin ba amma yana kan hanya ba shi da ma'arifa amma yana kan hanya to sai ga in dai wajen aikin in dai sallah ce dukkan aikin su da in azumi ne dukkan kila wannan waya saboda wanda yana da wani ilimi a hannunsa ko yana da abu abubakar bai fi ku da yawan sallah ko da yawan azumi ba saboda mai sidiki ne saboda wani abu da ya sauka a kirjinsa kila ba wanda ya fi kokari amma dai a iya matsayinsa da haka shehu radiyallahu yake cewa ibada kafin fatahi hijabi ibada bayan fatahi kamala ina da kafin fatahi na kasu ne da zaka wa Allah girman kai ka kai dole ya gafarta ma saboda kai dumbin azumi kai dumbin sallah kai kai kaza kaza kaga tawaya ne lalle tun da kai Allah zai gode amma dai tawaya ne amma idan kai fatahi kuma bi hajji bi hajji wa bi saubi wa hajji lam asik fal wasaiqu bi fadli kalim يوم تبلى الحقائق أصلي امتثالا أذكر الله تعالى وما سمى شيء تبصر ذلك in wanda ya ɗanɗana hazara ya gani na a kuma kana yi tukuru saboda a gidan hikima kake kuma Allah ya ce kai ba wai zan tsoron ko wani zai gaba ka yi ko wani na kallon kai aslan ma ba wani a gaban ka amma dai hazara ta ce kai wanda ya fi ka sanin Allah shine Annabi Muhammad sai ya zo ma da sanin Allah ma shine kan ma'arifan ma ga ibadar da yake su da kansu arfan sai na aisha da abdullahi bin masud ko bilal bin rabah duk suka wannan irin ibada ne ce afala akuna abdan shakura kai godiya ce godiya ce ba wai ina jiran ko wani sakamako ko wani kaza kar godiya da kewa Allah duk abin da zan jira ko ibada ta bani Allah ya bani duk gaba gida godiya ce mun gode Allah a hanyar mu ma duk gaba gida in dai duk wata nima kake da ka shiga ka samu da ka shi da Abul Abbas yake tawo ibadar almajirai na koyi wato gado ne na ibadar kakana suna yi da don godiyar Allah tabaraka wa ta'ala to mun gode to wannan shine tsantsar ikilasi da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine abin da suka faɗa mu'jiza shine abin da ya zo a hannun annabi Allah ya yi ba shi haka ne don ya ƙarfafe shi kuma ya nuna annabtarsa. Irhasi kuma abin da ya zo hannunsa kafin annabtar ta zo, don Allah ya nuna wa mutane shi ma dai cewa wannan yana da lamari nan gaba, duk wannan ya faru ga annabi sallallahu Alaihi wasallam. Karama kuma abin da ya ke da al'ada ahlus sunnati sun tafi duk abin da annabi yayi aka mu'jiza wani zai iya yin sakarama sai dai bambanci a sarari yake wancan ba akwai tahaddi wannan ba tahaddi a ciki duk gaba gida wallin nan kuma aslan zai ga ba nasa bane kuma zai ga albarka annabin nan ne albarka annabin nan ne amma da za su haɗu su biyu da za su haɗu su biyu malamin da almajirin annabin da walin su haɗu su biyu sai annabin ya bawa walin kai kai saboda cikar ƙarewa da cikar shafewa ka gaba ka kai ba a hannunka kai yi ko saboda shari'a dole in bar wani abu na zahiri na da haka kuma an nauta ta dole sai ga annabi da haka da Suleimanu da Asu bin Barkaya da suka haɗu Suleimanu yake da Asu Barkaya ikai amma albarkar da Suleiman ce da sunan duk gaba gida to haka duk Zakariya da Maryam da suka haɗu haka aka yi to shi ko wali sunan nasa karama amma ba ta hajji a ciki kar ya fito ya ce zai yi fito na fito da ita to kun san kuma ya wannan wani mai asirari ne ya shigo da lalacewa da kaza bai ta haji da ita sai dai duk mun yi karatu dinsa sai dai in wani ya kamar rashin kunya wanda ga cikin bayan Allah ya man tsaurin ido to kuma hadara sai ta ce kai to yanzu kuma horansa aka da zaɓi ta bashi ba zai zaɓi ya ba da shi aka yi to in ka da dama kai in ba da dama kai ya ce na zaɓi kan nai amma yanzu hadara ce to kai to ina nasa kuma horarsa aka yi to yanzu yanzu za ka ga ya yi duka baki ga kuma ya zama wannan abin da wannan bawan Allah ya yi ba da'awa annabta a ciki da ce shi annabi ne amma da ya ce shi annabi makaryaci ne kawai da sihiri ne ba da'awa annabta a ciki to wayannan kenan bambancin na annabi kenan da bambancin na wali ba ta aji a ciki ba da'awa annabta a ciki to wannan kenan sai ya ana kowane mumini ma kowane mumini ma sai ka ga wani zuwan Allah tabaraka wataala ya sako ma wani abu bailocin da ake cewa sai ga ba wani abu ya faru wani mumini ya ce to Allah yanzu yanzu za mu ga kaza ya faru sai aga abin wanda ka so maka rama dai to Allah haka ne kawai na faɗa kawai ni ma na ga ashe dai na dan dada ta gazawa sai ni ma zan zama walin kaga yanzu i'ana Allah ya taimake shi sai ya ƙara kokari sai ya ƙara kokari ashe dai abin ya kusa kusa yake ni ma an kusa na ɗani sai ya ƙara kokari sai ya ƙara kokari ya ƙara kokari ya ƙara kokari sai ya ƙara kokari to wannan kana kaga mu'jiza irhasi karama i'ana sai kahana shine na na na na na na hudu na biyar to wa'ancan duk gida ɗaya suka duk gaba sai kahana magunguna magunguna su da duk al'ummatai kafin addinin musulunci kuma yanzu da duk al'ummatai ce suke da ko malami ko duk mai malami ce masu ke roka wa kalu ya ayyuka sahir ya mala duk ce masu ke da na kirkin da na ballan da waye duk sunan addini ya zo ya bambance a na kirki da a ce ma likita ko a ce ma mai magani ko a ce ma kaza mai yin tsirin to yanzu ka hana duk wani ilimin magunguna ko duk wani abu yin magunguna ne akwai mai kyau akwai mara kyau akwai mai kyau akwai mara kyau mai magani ya san abu zai ce ka hada ya san sinadarai yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da kunama ta harbe shi ya hada gishiri da ruwa ya sa yatsun a ciki sannan kuma ya karanta kulhu Allah ga, ga sinadari ga kuma addu'a yin sinadari ba, ba komai bane in mutum ya sani hatta wannan abu da malamai suke cewa in ka karanta kaza yanka jar akuya ko ka yanka janka sun ce sanin sinadari saboda duk waɗannan kaloli din nan akwai sirrin Allah a ciki yanzu ko su turawan ko abu za a ga farin kaya akwai inda ake sa shi ko ɗaurin aure ko kaza saboda kaza bakin kaya za a ga waɗansu waɗansu turawan turan an yi mutuwa sai a sa bakin kaya alama ce ta da su da laraba duk haka suke alama ce ta bakin ciki in an yi abun alheri za a daura aure kuma sai a sa farin kaya yanzu ko in jiyawa an yi mutuwa ne za a sa fararen kaya duk gaba gida yanzu a daura aure ko a sa jan kaya shine ramzi na soyayya ce su kuma akwai wanda su kuma ja ramzi ne na jizira kaza a wajen su kowanne zaka ga akwai sirrikansa wanda ya san waɗannan abubuwa ya san abu dan yayi magana da su ba za a ce ma boka ba in dai ana alheri ne shi dai boka Allah ya faɗi nasa bai yin alheri ga baki daya na sharri da sai dai sharri fa bi kuna bi bainal mar'i wa zawji rabawa kashewa kaza amma magani taimako wannan din mai kyau ne duk ga baki da yana daga abun mamaki wanda ya san irin wannan zai ce ɗebo ganye kaza ɗebo ganye kaza haɗa yi wanka da shi a zo a buga ma wuka ka nade ba ka mujiza ba ba ka karama ta faru ba a zo a buga ma wuka ka nade gaba ko ko a harbe ka take kamawa duk ga baki da ko ko a ce wanke wanke hannunka da abu kaza ana tuya ko sai ta hannunka ka dauko kosa kuma ka sa hannunka ko ka dauko cincin din ka ji ba zafi in da kowane mai sana'a sai kaga ya kai haka kowane mai sana'a ya kai haka an ce sarkin kira kano mukullin motar sarki abdullahi bayero ba san ina aka sa ba ga kuma su kan da motar take ata mukulli a bakin ta a kan to aje a kira sarki kira kasan sarakuna komai sai dai kowane sana'a na karshen shi suke ta'amuli da shi aka aka zo aka je ka sarki na kira yace lafiya aka ce a abu kullun su to din da za a dauko motar sarki ne ba san ina aka ajiye ba yace ku je ku ce da mukullin ya bude ku kamun shi in gwada in yi muku Allah da mun kuji wani sarkin kira ka bude kun kudin ya bude daga baki da haka ya kai a ce aikin shehu ya ce duk abin da ka sa a gaba yi kokari kai karshen su ce da shehu ya faɗa sanan za ka san duk wanda ya zo da magana a cikin sana'ar ka san gaskiya yake ko ba shehu ce ba dan yan sihirin fir'auna sun kai ƙarshe ba da ba su san abin da annabi Musa ya zo da shi mu'jiza ba ce da akwai wani ragowa abin da wasan da ya ce a wani daga cikin sihirin da ba mu sani ba ne amma ne in dai sihiri ne sun kai ƙarshe to yanzu ashe abin nan da annabi Musa ya zo da shi mu'jiza ce sai suka yi imani to duk abin da kake kai yi kokari kai ka tafiya haka kai karshe yanzu duk abin da mutum ya zo da shi zaka yi to lallai dai dan tagaza dai ko ka yi kaza to ka yi kaza to to wannan kenan akwai mai kyau akwai mara kyau duk gaba gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai iya amfana dan uwansa ya amfane shi akwai magunguna da kaza ba wani ake nufi ba to akwai kahana sannan akwai istidraji na biyar din kenan kamun gada da muka faɗa shi istidraji in aka in dan adam aka gaya wa makirci kenan in dan adam in Allah tabaraka wataala aka gaya wa to wai Allah ya kale ka kuma ya baka iko ba dai na san ka ba a cikin laifin kaga Allah ya ba wani iko ya wani laifin ma fitinan ma sai ta yi mai kyau ya iya cikin yayi kai amma wani umuri da ya gwada sai ka ta kaga wani yana yi kullum amma ni daga na dan taba sai ai kai ku kai mu yanzu da ka taba ga sai a filiya tsoro saboda Allah bai so ka ci gaba amma shi ko wanda sai a bashi dama har ya ga ya fi karfin Allah din ma saboda ran da Allah ya tamke shi kuma ba gudu kuma Allah ba shi sai to wannan kenan to duk dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan nau'i duk wannan takawuri da za a ci gaba duk wani abu duk wani kira duk wani takawuri da zai zo gaba duk gaba kida Allah ya sanar da manzon Allah shi ya zama ƙarshe ma sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsada shi ilimin na farko da na ƙarshe ya ƙara masa da haka idan ka duba littafin bainar din wal ilmi da za a ga wannan littafi ne da da zai ma magana wannan mu'jiza ita ce take nuna girman annabawa wanda mu'jiza ta fi girman sayabi duka baki da annabawa lallai suna nuna girman waliyai din ba duka ba kai amma su arewarsu cikin Allah shi ne babban girman su ne babban mu'jizar su amma annaba su ne suke da halin zahiri su ne suke da ikon kira a zahiri su ne suke da ikon hukunci a zahiri dole a haɗa su da wannan to girman mu'jiza yana nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza din nan ita take nuna gaskiyarsu da wajabcin bin su da ɗaukakar su dan haka annabi musallallahu alaihi wasallam ya fi kowane annabi mu'jiza ya fi duk halitta ma duk gaba ɗaya kowa ya samu ma albarkar sa ce ya fi kowane ya fi kowa karama ya fi kowa taimako daga Allah irhafi dinna na daga ya fi kowa likitanci duk malamai na hadisai sai ka ga sun yi wani littafi su ce man likitancin annabi ibn nabawi gashi likitancin annabi sallallahu alaihi wasallam in na hadawa da wani abu ne in ta haka yanda ya shirya da yake shan habbatu sauda din nan bakin algarin idan ka ya ce maganin komai sai dai mutuwa duk gaba ki da ya san magunguna duk wani wanda abu ya same shi duk wani wanda rashin lafiya duk wani wanda wajen annabi zai zo ba tare da tararrabi ba kuma annabi in ya gaya ma haka mutum ma ya zo ya ce cikin dan wansa yana mazalla ce je ka shayar da shi zuba saboda ya lura cutar ta zuma ce cikin bai ƙari ya kuma gudana gudawa ta saka mazalla ce je ka shayar da shi zuma cikin ya ƙara gudu ya zo ya ƙara ga mazalla ce je ka shayar da shi cikin ya ƙara gudu ya zo ga mazalla ya ce Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ya yi ƙarya je ka sha da shi ana sha sai ya warke mazalla ya ce ha likitoci suka ce wannan shine babban magani idan Allah ya kiyaye kwalara ce idan Allah ya kiyaye gudun yana zuba to abin da lido suka fa suka fi so a bashi abin da wannan cutar ta cikin za ta zube ga baki daya sannan kuma magani a bada abin da zai tsayar da shi ka aje a tsayar da shi a gwada ragowar cuta din sai zama insaki kuma umul amradi duk ga baki daya wannan likitanci ne duk ga baki daya sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya nuna soyayyan Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sakamakon ihsani bari dai manzo Allah shine asalin waɗannan duka yana daga yawan mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi yanzu dai shugaban mu annabi Musa Allah ya bashi ya ce ya bashi tis ayati ayoyi guda tara mu'jiza guda tara su ma fa masu girma ne amma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shin radiyallahu anhu cewa sab- sahabuhu qad fa'al qad atatum ayatun min yadi khairul waral mudal sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad fa'al dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu an mai ruwa ɗari kaulasan ishirin da hudu alfur amma dubu nake yi a ga kudin alfur nake yi kaga yanzu sabon manzo Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu haka Abu Zur'atar Razi ya faɗa kai ya faɗa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya fat wanda ya hajjin ban kwana da su sallallahu alaihi wasallam kowanne sai ya gaya ma ya ga wani abun mamaki a wajen annabi sallallahu kowanne ya ga wata mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu je kowa dai dai ya gani yanzu mu'jiza wajen dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya hori manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito na fito da inna atayna kalkausa suratul kausar aya uku ce a ciki aya uku ce a ciki fatu bi suratin misli ku zo da sura daga cikin ta mafi gajarta sura qur'ani inna ila kalkauta ma'ana Allah ce ta haji da ayoyi guda uku kenan idan qur'ani ayoyinsa dubu shida dubu sittin da dubu ɗari shida da sittin dubu sittin sittatu aladu da dubu ɗari shida da dubu sittin da shida idan haka ne to in ka raba shi uku zai ba ka mu'jiza dubu biyu da ɗari biyu da ishirin ƙur'ani shi kansa ba wai mu'jiza ɗaya ba ce a'a in aka ɗebi uku uku uku uku zai ba ka mu'jiza dubu ɗari biyu dubu ishirin dubu ɗari biyu da dubu ishirin da dubu ɗari biyu dubu biyu da dubu ishirin dubu biyu da ishirin zai baka dubu biyu da dubu dubu biyu da ɗari biyu da ishirin haka zai baka dubu biyu da ɗari biyu da ishirin zai baka to fa za a samu aya ɗaya ma ta ninka wata wata sura yanzu ga ayatul kursi ta dayansu da abu ubangiji ibn arabi ya tafi cewa duk aya ma kan wani ilimi ne hitla kan wani ilimi ne duk aya duk gaba ne jibi shawara ya fitar da hukunci wajen goma a cikin fadin zalika fasu fasakin kama umirta to to wannan wannan kenan to duk qur'ani kuwa ayoyi ɗari da goma sha hudu ne mafificinta fatiha da kulhuwar lamu da kan ake na ka saba amina masarai fakalin ba ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala yau wa annabi sallallahu alaihi wa sallama gorin yayi ban ni'ima da shi sallallahu alaihi wa sallam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na rantsa da ubangijin da raina yake hannunsa irin fatiha bai sauka a taura ba irin fatiha bai sauka a injila ba sai a cikin qur'ani da ta sauka a taura yake da yahudawa su fasa ba da fatiha ta sauka a a cikin injila da nasara su kasa ba amma mun gode Allah mu Allah ya sauka mana ita a cikin qur'ani to haka ikhlas duk mun yi magana su wannan sai kashe-kashen mu'jiza din na na annabawa din akwai wanda ta da akwai kashan da kudura Allah ce wannan ba hannun wani a ciki da ka gani akwai abin da yake na cikin annabawa ne na daga fasaha da ilimi akwai abin da kuma na zahirin jikinsu ne da duk baki ɗaya nau'i uku abin da ya da abin da ya rataye da nazar kudura Allah tabaraka wa ta'ala a ce annabi ya fito tsatsarka Allah ya fito da shi lokacin rayuwa ya fito da shi tsatsarka kaga yanzu wannan kuma daga Allah ne taurari su sako lokacin haihuwarsa duk kaunuka cika da haske har ya zama wanda yake kwarin maka amma ga sham yana kallo da iraq yana kallo ga yama yana kallo kowa duk duniya allah ya dawo ya ya jawo ta nan duk gaba ki da yau kowa sai da gashi yana kallon duniya mutanen maka aka ta gani ana cikin tsananin rashin ruwa ana cikin tsananin fari ruwa ya zo abinci ya zo duk alheri ya zo halaka abrahata da shi da rundunarsa saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'ansu koraman da da sun kafe wa'ansu koraman da da sun kafe amma su gudana wa'ansu koraman da suke gudana kuma a ga sun tsaya sun sun gumaka duk su faɗi mala'iku su su ne wasu da amina bishara bokaye su ji aljannunsu da komai sun yi musu bishara cewa an haifi annabin nan ahal malaman yahudi da malaman nasara su ce lalle an haifi saboda wani abu da suka sani ko su ga wata tauraruwa masu sanin sararin sama su ga wata tauraruwa kamar yanzu tauraruwa mai wutsiya da ake cewa in ta bayyana abu kaza ne zai faru in akwai irin waɗannan abubuwa ko cikin jama'a duka baki da ko to su ga irin wannan a ji dukkanin dabbobi sun yi magana sun ce an haifi annabi sallallahu alaihi wurin da ubangijin Ka'aba kaga wannan mu'jiza ce wadda kowa ya san wannan abu daga Allah ne tabaraka wa ta'ala duk gaba gida sai abin da ya faru na daga uruciyarsa na daga irhasun ma a ce an tsara girjinsa wajen sai da halimatu sa'adiya da albarkarsa duk inda ya sauka da ya zo garin halimatu sadar kaga alheri ya game garin har ba so su mayar da shi ba ba dan dole ba Qurayshawa tun yana yaro in an yi fari Abdul Muttalib shi zai fito da shi ya yi addu'a ya kamun kafa Allah albarka wannan yaron ka shayar da mu ruwa gashi nan ya Abu gashi nan ya Abu Dalib ya sa a cikin waƙarsa wa abu ya zo yusuf kalgama mu bi washi istimalul ya tara ismatul lil arabi fari ne sallallahu alaihi ana shayar da jirgin da fuskarsa da an fito da shi sai an yi addu'a su sama ta kama ruwa gatan marasa miji gwagware ismatul ya tara ismatul lil arabi gata ga marayu kuma sallallahu alaihi wasallam manzala ya zo madina sallallahu alaihi an yi fari yana kan mumbari wani ya gaya masa ya rasulullahi gari ba ruwa ba a shigowa yanzu tumaki suna mutuwa saboda ba ba annabi ya daga hannunsa sun ce sama tarwai take ba sai ga hadiri ya soma haɗuwa ya soma har manzala ne sako da kan mumbari sai ruwa yana zuwa ta gemunsa ruwa yana zubowa da ya ce assalamu alaikum ya juyo mana fuskar ta kwaɗe da ruwa da tabu sallallahu alaihi wasallam haka aka koma gida aka yi ta ruwa yadda aka yi sati ana ruwa juma'a ba zalla ya ko fito aka kuma hawa kan mumbari haka ila mutumin ne kila ne to yanzu kan kuma gari ya halaka tumakin ma an suka kuma korama ta tafi da su ya addu'a ya rasulullah Allah ya dauke mana wala hawalaina wala alaina ruwa kai daura da mu ba kan mu ba tafi cikin duwar wasu da farzabai bil jibal wal akan wal awdiyat wa kaza kaza masoya suna cewa inda annabi ya kora ruwan nan hayo yana ta yana zuba ila shi ne ga ruwan da ruwa ne da'ima har yana ta yana zuba sallah alaihi madina hajiri ya kewaye ta kaman hulan sarauta ta yi kyau da furanni da kanshin an gama ruwa ya kake jin gari yana kanshi kaza kaza sallah alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi ina ma bafa na yana na Abu Dali sai sai na Ali ce kana nufin waƙan nan ta sawa abu yasu yustas algama mu duwaji tumari ya zama manzo Allah ce wannan nake sallallahu alaihi wasallam wannan diya daga cikin abu sannan wani na daga cikin duka a tsarin annabi sallallahu alaihi sannan an zo wajen mu'jiza aga wata ya kira bishiya ta zo duwar wasu su dinga magana da shi tumaki su dinga magana da shi mutum ya zo ya ce masa takobi na ta kare ya dau zargar dabino ya bashi ya dau zargar dabino ya bashi ya je ya kai duka ya ga ta zama takobi mai farin karfe mai tsaho sahabbai suka dinga ce mata aunu sahabai haka suka sa wannan takobi ukashatu haka manzo Allah ya ba ukashatu rambala haka ukashatu ya rayuwarsa gaba ɗaya yana yana yaki da wannan takobi sai a cikin yakin ko zamanin sai na Umar ukashatu ga da suka komun ta bada sallallahu alaihi wasallam amma ga dalilo ce ga nan ta zama farin karfe wanda ake ce masa auni sahabbai biyu ubadu bin bishirin da wanda daga cikin su zo sun hira da manzo Allah a dare mai duhu za su tafi gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zargar dabino saboda garin dabino ne galibi da busashen suke kunna wuta da aka ake magana zargar dabino da garin ice ne a ce ice duk gaba da manzo Allah ya ba su yace su dinga haska muku har ku shiga gida kowa kawai ya sa zargar dabino a gaba take haska ma ta zama tocila sallallahu alaihi wasallam dan abu kaɗan dan nono a cikin ƴar kata kaɗan ya shayar da sahabbai duka har kuma ya raguwa sannan annabi ya bismillah ya shanye duk gaba gida rana ta faɗi manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo da ita in yana tafiya girgije ya dinga yi mai zuwa ilimin gaibu alimul gaibu fala yuzhiru ala gaibi ahadan illa man irtada rasul Allah shine masani ba wanda ya sai ya karbin Allah ya san abin Allah bai yi ba Allah ya ce a sai wanda ya zaɓa daga maza ma'aikansa wanda ba ƙarfin Allah ya yi ba Allah zaɓa sai to wannan sallallahu alaihi wasallama shine kan gaban wanda ya za Allah ya zaɓa sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sanar da shi waɗannan abubuwa manzo Allah ya faɗi komai ya faɗi abin da zai zo ya faɗi abin abin da ya zo ya wuce ya faɗi abin da za mu zo karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya kuma hadisai ingantattu ba hadisi ɗaya ba sai na Umar abu wayarsa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah asuba ya hau mumbari ya dinga shudda ya dinga karatu ya dinga faɗa abubuwa ya dinga azahar sai ya sauko aka yi sallah ya koma ya ci gaba ya la'asar sai ya sauko aka yi sallah ya koma ya ci gaba sai da magaruba sai sannan ya sauko aka yi magaruba sannan kowa ya gida ai ba shi ne abin mamaki masu sahabban mutum ruwa da tun asuba yana jin karatu kaza kaza dan awa biyar sai mutum mun gaji sallah sai na Umar yace sai da manzo Allah ya gaya mana tun daga farkon halitta har dan wuta a wuta dan aljanna aljanna wanda ya haddace abin nan shi ya fi tara ilimi da yawa sallah to irin wannan hadisi suna nan da yawa yanzu ga littattafai ga littafin suyuti din nan hujjatullahi alal alamin da yayi sai da ya kawo dukkan wayannan maganganu abin da manzo Allah ya faɗa tun daga zamanin tashin kiyama ba wani abu da zai zo sai sai mun ga manzo Allah ya faɗe shi yanzu shehu duk zai faɗa a cikin hujjatul baliga irin abubuwa na daga mu'jizar manzo Allah abubuwan da ya faɗa kuma ga sunan suna bayyana sai zuwa me zai faru a ce manzo Allah ya faɗi wannan ba sai kai ilimin ka bai zo ba wajen duka baki da to wannan kenan haka raya matattu haka warkar da rashin lafiyoyi kuma da shafa hannu kawai ba sai an haɗa ma wasu ba sai an haɗa abu haka a mai da idan da ta tsinke ta wako a mai da ita haka ruwa ya dinga zuba a hannu ruwa ya dinga zuba a hannu rindina ta shara kuma su sha tumaki su sha da komai wannan an yi an yi an yi ba ɗaya ba biyu ba hadisin jabiru da aka yi an tambaye shi ku nawa ne ice mu ɗari goma sha hudu ina ruwan sahabi shi sa ya yi ta wani kale-kale mai a san yana da ilimi dubu da ɗari hudu kawai mu ɗari goma sha hudu ne ma'ana dubu da dubu da ɗari hudu su dubu da ɗari hudu ne amma duk suka sha suka koshi da suka tumakin su kuma daga hannun ruwan ya dinga zubowa sallallahu alaihi wasallam mare masoya duk sun tafi cewa wannan shi ne mafi tsarkin ruwa har a kausara wannan ruwan ya ci shi saboda wannan duk ba daga wani sinadarai bane daga jikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a shafu akuyar da hantsa ma bata sauka ba amma hantsa ta sauka a cika kwalliya da nono da kaza sannan ga mu'jizar Isra'i da Mi'raj wayannan duk suna daga cikin abu da ya race da kudurar Allah wanda Allah ya kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko da hauka wani ba zai iya gwada a zuciyarsa zai iya wannan abubuwa ba to wannan mu'jiza kenan wajen amma fa ahlus sunnati sun ba duk abun ba da ya zo wa duk abin da annabi ya yi a mu'jiza fa wani ba zai yi shi a karama ba bambancin su kawai tahaddi da rashin da'awar annabta kar wallin nan ya ce zai gwada muku don ku bishi ko don kaza kaza ai ba dole ba ne ba dole kazin shi ya zo ya gaya wa nan musa ni ne wali ko ni ne ya so ka bi duka ba gida sai dai wani bayan Allah sun ce to kuma aka zo zamanin da kuma kowane shekani ya kafa tutarsa kowane shaitani ya kama tutar sa kira yake zuwa ga to kai kuma na Allah ya kaji kafa taka tuta ka kira ka bari duk a yi wutar da jama'a kana kallo to ba da yabi Abul Hasan Shazali ce to in aka yi haka to na Allah ma ya zo ya kama ta kuma ya dinga nuna ma'arifa da abu da Allah ya bashi iya wanda hankalin mutane zai dauka da a tafi ga wani abu a nan kuma to kuma tun ba a san da wani ya ce to bari mu je mu gwada mu gani wanda ya dan sune daga ya zo kuma sai sai ya kaza kaza to akwai wannan amma ba ta haji kan kuma da'awa Allah da a'udhu billahi kuma wanda ya da'awa Allah da wannan kuma ya fito sanadi duk gaba gida wanda an riga an rufe kofarta mazalla la nabiyya ba'adi mazalla ya rufe kofa annabta da manzanci in dai wannan wali ne in dai wannan wali ne in dai na Allah ne ba zai da'awa annabta ba da haka har yau duk kasaitan malami su wannan ilimai da malamai suke malami ɗaya ya yi tafsiri sufuri dubu biyu wannan bana dubu biyu malami ɗaya ya tafsiri kaza amma ba za ka taɓa ji ya ce shi annabi ba ne sabida ne sabida a sarari yake annabin nan tare da cikakken sa hadaran Allah amma sai ya tsaya mala'ika ya zo ya fara sabida shari'a ne sai ya tsaya mala'ika ya fassara masa yau a tambayi manzo Allah ya ce bari Jibril ya zo tambaya ai manzo Allah ya san fassararsa ta asali ya san a kuma yanzu fassarar aiki yanzu kuma sai Jibril ya fassara masa yanzu annabin nan almajirin Jibril ne a zahiri sannan Jibril kuma daga wajen Allah da wajen Allah amma idan ba na shari'a ba idan ba ilimin da ya dace da shari'a ba abu ne na akalar gyaran zuciya abu ne na ma'arifa abu ne na haram Allah wasu annabi ya tsaya wa jibrilu alaihi salatu wassalam da dukkan girman jibrilu nan ko sai manzo Allah ya ce na karba daga Allah Allah ya ce mun kaza hadisul kursi nan ko sai a ce hadisul kursi na karba daga Allah ya ce malamai sun tafi hadisul kursi ana da dubu da ɗari biyar haka Ali Juma'a ya faɗa ana da hadisu dubu da ɗari biyar a hannu amma malamai sun yarda da ɗari biyu kawai shi ne wanda yake da sanadi a wajensu dubu da ɗari uku ga mace ga shi ne sun tsara sun da daga annaba aka rawaito shi kuma ilimi ne zukur amma dai a yi dai haƙuri sun yarda da ɗari biyu mun gode Allah da ɗari biyu ɗari biyu ma ya san su ne gaba ɗaya sun yarda da ɗari biyu akwai wanda ya yi littafi an aka yarda da ɗari biyu hadisu kursi mun gode Allah ga bukari nan ya ɗau guda ɗaya ya sa mana ma a cikin abu man hajari wa jiya faɗar azan tuhu bil harbi duk gaba ki da ingantacce da komai to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam canji mulki ba da can hadisu kursi ne shi abin da ba za a yi sallah da shi ba ba shi da ingantacciyar tawatirin yanda Qur'ani ya zo ba shi da kamar yadda Qur'ani yanzu shi ba Qur'ani bane duk gaba amma wajen ɗaya suka fito duk gaba gida to wannan wajen nan ne mashigan waliyai duk gaba gida suna da ilhama daga Allah manzala ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani nan bayan Allah suna da nan Allah tabaraka wa ta'ala waliyan nan bai sanya su ta hanyar Jibril alaihi salatu wassalamu mai wahayin shari'a mai bayanin shari'a ba a'a wannan ta hanyar ilhamar su ta hanyar ɗabi'o'in su ta hanyar gyaran zuciyar ta hanyar sanin Allah su ta hanyar kaza kaza su almajiran manzon Allah ne su da manzon Allah da hadaran Allah tabaraka wa ta'ala muridin min arab yake to abin da manzon Allah ya shiru da kalifanci saboda ya san a cikin al'umma sa ba wayannan manya da suke gaban sa ba a cikin al'umma sa ba akwai wanda yake kwasowa daga can hadaran da Jibril yake kwasowa duk gaba ki sai ya zama magajin manzon Allah ne a zahiri shi ma kuma khalifan Allah ne a zahiri duk gaba gida ya hada wannan to ba kana ce mai yawa ba to yanzu wanda yake wannan abu wanda yake wannan abu wace ne da da'awar wani abu wanda wace ne da da'awar annabta shi da Allah ya bawa kofa hadaransa wahayin ilhama yake zuwa ba shi da Allah salhama ha kujuraha wa taqwaha ya je zancen wa'ayin ilhama wa'ayin annabta na shari'a na kaza kaza gashi na an daure shi wani ba shi da nasu sai dai fahimta ta daban amma ba shi da ya ƙara ko ya rage sai dai kuma zo da wata fahimta amma ilhama gyaran zuciya ma'arifa ƙere-ƙeren nan kowa ya magashi nan kullum ci gaba ake yi duk gaba gida wannan wanda ya san kofar wannan ma da mutum ma Allah ya kiyaye ma da mutum ma zai da ta an san banza ne kawai bai san ma ina aka sa gaba ba duka maka sai malamai duk su wani wani sai a jefa shi a hukuku ma ya mutu zai ga rai duk da wannan da shi ne aka sa gaba ma kawai kan ya kira wani burge da kuma ikon Allah ma ba ba ka taba lalle mutum zai kare a hazaran Allah har sarautar Allah ta libe ma komai ya ce ma ba komai sai Allah wannan yana hawa sabida karewa da ya a hazaran Allah to wannan ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutumin da yana kan raƙuminsa yana dokar daji raƙumin nan ko sauka ya gode raƙumin nan ya balle ya gudu abincinsa da abin shansa da komai yana kan raƙumin nan kuma sahara mutuwa gaba mutuwa baya mutumin nan da ya zauna yana jiran mutuwa ikon Allah kuma sai ya ga raƙuminsa a tsaye a kansa ya kama akalan raƙumin ya durkusan ya ga ga ruwansa ga abincinsa ga komai ya hau ya ji baban yake ma akan rabonsa ai zai gode wa Allah ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijin ka sannan da sarkin godiya hadisi ne ka sace sai annabi ya dariya sai ce yayi kule yayi kule sai da tsaban munna sai dai munna ta sa an yi kule kuma shari'a ba ta kalli wannan kuran ba aba zumudin murna har ma ya faɗa abin da bai sani ba ina wanda ba abinci ya gani ba abin sha ba al'awwalu al'ashiru al-zahiru al-batin ya gani dan ya ce wa kuwa in ma ba za a ba za a yi mana gobe ba zai ce wannan ya yi murna ya yi murna da ganin al'awwalu al-ashiru al-zahiru al-batin wannan amma mu ce ce wani shi ne Allah ya Allah ba ba a ji duk ga baki da wannan kenan to sai to in dai ba da awa annabta ba da isbat fito na fito wannan sunanta karama za a yi irin wannan sai abin da ya ratayu ga zatin a cikin annabin nan cikin annabin nan shi ma za ka ga annabawan nan mutane ne cikakku ba su da wata tawaya na rashin lafiya ko na yankewar wata gaba ko a ce idansu ya makance ko ido ɗaya ne da shi wani abu dai da zai zama tawaya a gare shi za ka ga annabi din Allah ya kiyaye shi da wannan daga Allah zai zama ɗan adam ne cikakke ya fi kyau ya fi haske ya fi ƙarfi da nagarta da komai sahabai su ce in yaƙi ya yaƙi da maza Allah muke kura shi muke kura shi da masallah alaihi wasallam ya fi ƙarfi ya fi kyauta ya fi komai duk da baki da don ya zama karan gwaji ga bayin Allah don haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hore mu mu koyi da manzon Allah cikin komai sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai kirarin wa innaka la ala kulli shay'in azim sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa ya sa manzo Allah ya zama na daban a cikin halitta girman manzon Allah mutuncinsa gaskiyarsa amanarsa ƙarfin halinsa cikin Allah kunyarsa danne zuciyarsa ƙanƙan da kansa, haƙurinsa, jin kansa, tsarkakewarsa ga Allah, tsarkakewarsa ga abokanansa, sallallahu Alaihi wasallam, wadatarsa ta zuci ga Allah, kawaicinsa, sallallahu Alaihi wasallam, kiyaye harshensa, fifita Allah da lamarin Allah akan duniya da duk abin da yake cikinta. da duk wayansu alherai dai sai ka ga duk daga annaba aka ga aka duk wani wanda ya wani aikin alheri da aka ce koyi ne da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ɗabi'un nan na Allah ɗari uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaje su a gado sallallahu alaihi wasallama a madadi Allah ya bin madadin su Allah nasa ne ittisaba manzo Allah kuma an masa shi indada ba shi nahiyar halittar jiki kuma ga kyan da Allah ya yi masa ƙarshe ne amma duk da haka ƙarshe ne a cikin tsafta wanka wanki wanke baki sallallahu alwala aswaki gyara gashinsa sai da aisha ta ce wa yan sun yi sallama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ruwa a kwano ya yi gare gare ya kwanta sai ya zama kamar mutu sai da naga manzo Allah ya leka ya gyara kansa ya gyara gashinsa ya gyara gashinsa sai ya fita sai dai da ce Rasulullahi ma sallama ma Allah kyakkyawar yana san da abu mai kyau. Mutum da zo mutane ya zo musu da abu mai kyau zai ka duka baki da. Suka yi rujar ayyashi yana tare da Shehu Ibrahim Abdullah ka dinga shiga mai kyau. Farkon abin da mutum zai kalla a jikin ka shiga ka. sannan kuma ya kai wani waje duka ba wannan shiga shehu sosai Allah abin suka zo da ya so ga a shiga da ka inda shiga mai kyau ka dinga kaza ka dinga kaza radiyallahu ta'ala an to gyara gashin kansa a cire gashi duk wanda kuma ba wani mai amfani a cire gashin ambata a tsige shi shi yana da ƙarfin hali yana da yaƙi cikinsa wani ya shiga wajen imamu shafi ya je tar da shi yana aski yana aski gashin ambata ta kai ka rawaito hadisin tsigewa ake ce wallahi ba zan iya ba Allah zai kama gashi na tuhun tsigewa amma da shi da ma'ana a cire shi farin aski ziyaji a asiye din ba da cikawa din ba ga sallah wannan ado ne na zahiri wanka wanki kaza wannan da ado ne na zahiri sannan kuma ga sallah manzo Allah kwana yake sallah duk da ya tashi yayi sallah ko da raka'a biyu cikin dare ko mai bakin jikin sai kaga hasken addinin da akwai hasken addini da ake gani wanda ya fi karfin hasken shafa shafa ko ya fi karfin hasken mai kaza kaza shi daga ciki yake fitowa waje duk abin da na asali ne ko azurfa ko abu za a ga haskenta daga ciki yake fitowa waje duk abin da tanki aka yi masa kuma a daga waje ne yake so ya ci daga nan ma ya bambare shi ke na yarda so sai ya gano cikin na to duk haskensa hasken ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba haka zai tankwashe kafafuwansa ya zaman ya hada su kuma saboda zai zauna da dan yawa ba zai ya bar zaman sallan kuma ya tankwashe ya tantu kiransa har sai rana ta fito rana ta fito sannan ya tashi ya raka a biyu suna ce mata salatul ishraqi amma walha ma ta shiga tun daga wannan lokacin amma an fi son karfe goma karfe sha ɗaya salatul ishraqi raka a biyu sannan ya tashi ya wannan sallah raka a biyu sallah a sannan ya juyo zai tara ƴaƴan madina duk sun kawo ƙwari ƙoran ƙwarransu da ruwa a ciki ko a kusai manzalla sai ya tsoma hannu a ciki sun ce komai sanyi sai manzalla ya tsoma hannu a ciki don kowa ya kai gida shi za a fara karin kumallo da shi ruwan da annabi ya sa hannunsa a ciki wanda zai sai ma ba ba albarka ko kamar bai karanta wannan ba sannan manzalla ya ce wa ya ga mafarki wa ya ga wani mafarki sannan wanda ya ga wani abu ya faɗa annan manzo Allah sallallahu alaihi fahimci wani abu da ba a yi man wahayin sa ba a ciki da haka malamai suka tafi barki ana faɗan sa lokacin walha amma in ya shiga lokacin walha ka bashi ka ce alheri ne ka shi ko da daddare ko da kaza kaza ba to wannan to duk me yin wannan tun daga asuba ya yi ta zikiransa ya ki kwantawa da har rana ta ba wanda zai kai shi hasken fuska kuma komai baka fatarsa duk gaba gida wannan duk aikin manzo Allah ne sallallahu alaihi ga sallah ga zikiri duk mai zikiri haka ga ta turare ga gabansa ga ma'arifa sallallahu alaihi wasallam kai shi kansa haske ne ma in ka kar in ka zukunci wani abu nasa ma sai kai ma haske ya kunu ko din karanta hadisansa sallallahu alaihi ko ka dinga salati a gare shi ko soyayyarsa ko abin da ya dangana daga shi sai kai ma wannan haske ya kunu a gare ka sallallahu alaihi wasallam to duk wannan abubuwa suna daga cikin mu'jizozi wanda in ko mu'jizar ta ga rataya da fasaha sane ko ilimin sa Allah da kansa ya yalwata kirjinsa Allah ne ya zuba masa alam nashrah laka sadraka Allah ne ya yalwata kirjinsa me ishrahi Allah ya yalwata kirjin suka ce ma'ana zuciyarsa ma'ana Allah ya cika ta da ɗabi'un annabta Allah ya cika ta da ilimi da hikima abun mamaki halitta Adamu gaba ɗaya hannu biyun kuduran Allah ne lima khalaqatu bi yadayya da hannaye na guda biyu amma yalwa ta kirjin manzo Allah Allah ya shi gaba ɗayan sa ne to sanan malamai suka san akwai bambanci kwarai da gaske kuma gashi a sarari yanzu halitta Adamu wannan jiki namu Allah ya ba wa likitoci iko akai yanke abin da sana in ana sayawa ko kafa ta katako in kafa katako ake aka zo mata roba ma hata dan adam din ma a yanke a gyara zuciya a tsara zuciya a siya da sai mutum ne duk wannan likitanci da ake amma in shirahi wannan likitanci da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda yake da awaya na yi a ce ga wani ba shi da ɗabi'a mai kyau a kai shi wajen likita kaza ya je ya tiyata ya cire ɗabi'un banza ɗin ya saba ɗabi'a mai kyau wannan sai magadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi makaranta ko kai shi wajen malam wani ko karko aka ko kai shi wajen malama ma addu'a wannan magadin manzo Allah ke sannan ga Allah ne ya sanar da shi wa Allah maka malam ta kunta alam wa kana fadlullahi alayka azima ga Allah ya hore shi duk da wannan ya nemi ƙari wa qurratu zidni ilma duk malamai su tafi akan wannan waje sai dai ilimin da ya da ya rataye da hadaran Allah Allah ba shi da iyaka tabaraka ba wai kuma yawa a sai da da ilimin hadaran da kika ba shi da to nan ne manzo Allah zai ta cewa a ƙara mai ilimi me wannan istighfari da yake duk hadaran da ya kai duk yanda ya ɗauki Allah a wannan lokacin duk shuhudin da ya wannan in ya ƙara ci gaba sai ya ga ashe ya takaita a can sallallahu alaihi wasallam sai sai ga ashe ya takaita amma in dai dan wani ilimi na zahiri ne Allah ya sanar shi na farko da na ƙarshe kuma ya ƙara masa to Allah ya sanar shi ilimin na farko da na ƙarshe kuma ya ƙara masa Allah ya sanar shi na zahiri da na baɗi dan haka su yi littafi al-zahiru fi hukumin nabi bil baɗin wa zahir sunan littafin kenan muna da shi cikin hukuncin manzon Allah da zahiri da baɗi sai ga hadisi ɗaya ya haɗa wayannan hukunci ga hukuncin sarari ga kuma hukuncin koye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa zama'atu da ya ce ɗan kane amma kuma ga manzon Allah ya ce da matarsa bintu zama'atu dinna kakki kusa da shi ba ɗan uwan shi bane to in dai ɗan babanta ne ai wannan muharramin ta ne in kuma ba ɗan babanta bane ya haka aka ce ɗansa ne kan wannan to manzon Allah kaga yanzu na akwai dalili akwai zahiri akwai batini a cikin zahiri manzon Allah ya ba wa zam'ar batini kuma ya ce da matarsa kake kusa da shi da ba dan uwanta bane wannan hukunci ne na zahiri ga shari'a abin da ya bayyana a wajen ta ita za ta dogara ga Allah ta hukunci da shi to wannan kenan gashi ya ga ayar ubangijinsa mai girma ranar Isra'i da Mi'raji an rawaito cewa shimfiɗa ya gani to wanda iya rafraful akhdar wanda iya imanin sa ya shimfiɗa ya ga kai yanzu manzo Allah duk ya ga wannan alaje wannan waje dan ya ga shimfiɗa rafarabul akbar sai duk gaba ki da to iya kowa manzo Allah yana ba shi ilimi ya karfin sa duk gaba ki da amma dai muna da da Abdullah ibn Abbas radiyallahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu sai da in ba shi sai dauki ubangijin sai ya gani sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma Allah ya tsinkayar da shi duk gaibu manzo Allah sun duk gaibu ta zama shahada a wajen sun gaibu ta zama kashafi ne a gaban manzo Allah gashi yana ganin sa sai dai ya zai iya iya mana bayani ba mu zo lokacin ba ba mu gan shi ba to sai dai ya ta wannan faɗar hadisai din nan abu kaza kaza kila a zahirin suke kila kuma a wani nau'i ne manzo Allah yake faɗa duk za mu zo karatun su a nan karatu gaba zai gaba kila dan haka imamu suyuɗi da hafizi mai hadisi kasalani da zarkani da sawi alal jalalai duk suka tafi manzo Allah Allah ya bashi gaibin nan guda biyar Allah ya bashi sannin ruhi ma duk gaba inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil ahab ma tadri nafsun ma la taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun kabir Allah dai sanin kiyama yana wajensa gaskiya ne haka ne ba kuma komai bane ya sanar da wani bawansa ya daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da zuriya ta bai me yace mal mas'ulu an hadi alamin as-sa'id wanda ake tambaye bai ne tambayar sani ba ma'ana har mai tambaya ya sani amma kuma ka san an ce kan mu faɗa wannan daga cikin abubuwan gari kan na faɗa ba shine ban sani ba nawa mutum ya abu da ya sani da yawa ba ba zai iya faɗa ba duk gaba ki ɗaya ma'ana ba wai shine bai sani ba sannan Allah shi ya san lokacin saukar da ruwa kuma a ina zai saukar da shi kuma ba wani wanda ya isa ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ya shige sahabbai ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan suke mamaki wannan mutum ba magana kawai ga shiga kawai manzo Allah ya fito nan da ce ba ga yanzu kuma ya shige manzo Allah ya fito ce ba wani ya zo ya shige ba suka ce ya zo da wallahi mun gani dawa mamaki sa muke yace mala'ika ruwa ne ya ce min ya tafi Yaman zai je ruwa yanzu sati wajen nawa mutan Yaman suka zo a suka ce musu rana kaza ya aka suka ce ai ranar nan ba wanda ya iya fita saboda ruwa to sallallahu alaihi wasallam wannan da Allah ya san da shi yanzu duk ilimin waya din nan da ake tayi ka a fita za a yi ruwa a Kaduna ya fi za a yi ruwa a Fatako mamako za a yi kaza kaza ma'ana kun karfin Allah suka suka sani ma'ana Allah ya san da su da kai iya na takarar da zaka ce Allah ne ya san da shi ma ne za ka ce ma Allah ne ya san da shi sai ka ce shi bai sani ba dan dai raini dan kan kula su mai da kai jaki kuma wannan ka ce ai Allah ne ya sanar da su duk gaba gida to wa alam ma fil arham Allah shi san abin da yake cikin mahaifa mace ba wanda ya san abin da yake mahaifan mace sai Allah gaskiya ne amma ummul fadli mata Abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana zaune akan hijir Isma'ila a Makka manzo Allah yana zaune akan wannan hijir Isma'ila sabon shigewa ta gaida manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umul fadli kina dauke da da sunansa Abdullahi uban kalifobi zai haifi sarakuna za su gina wani gari tsakanin ƙoramai guda biyu sunansa Bagadad za su gina wani gari sunansa Bagadad duk gaba gida ta ce haka ne yara suna ce ta koma gida sai ta gaya abba babbansa kaji abin da ɗan ɗan uwan ka ya gaya mun kaza kaza abba ya shiri ya fito mutum ne dogo kyakkyawa ya fito masa Allah ya tashi ya rungume shi yace ga ga babbana ga ga ga ga kaza manzo Allah ya mai kira ni yace baba yaya yace a ummul farja ta kira ga yace kwarai da gaske haka ne za ta haifi da uban kalibobi zai kafa sarauta ƴaƴan su za su zama sarakuna har za su kafa wani gari tsakanin ƙoramai guda biyu dijila da baga da da furati sunan garin bagadad duk duk gaba ɗaya sallah alaihi wasallam ko haifuwar sama ba a yi ba duk gaba gida to wannan tsakanin da ake yi sai yanzu ka je a nuna ma ƴan tagwaye ka nuna ma kuma a gaya ma likita ya gaya ma za a haihu minti kaza kaza ma'ana sun fi ƙarfin Allah ne Allah ne ya sanar su su shi ba Allah ka ce Allah ne ya sanar da shi ai ba wanda ya ce ya fi ƙarfin Allah ba ta yi me ya bambanci a ciki istidraji ne wannan wannan kuma mu'jiza ce wani kuma ya zo ya yi da karama kahana kuma wannan ilimin likitanci dama ana cewa da likita bokan turai kuma hakan yake shi kuma da likitanci da kaza da kaza shi kuma ya yi nasa duk ɗaya ne ba wani abu sai dai kowanne akwai iya matsayinsa sallallahu alaihi wasallam to ba wanda ya wa mata tuni dan su ma ka ci gobe ba wanda san me zai yi gobe ko bai zan samu gobe to ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbansa shi kansa yace rayuwarsa a Madina zai rayu kuma rasuwarsa ma a Madina zai rasu zamanin yaƙi da tafiye-tafiye amma mu ce iya faɗa haka kuma haka ta faru kowane sahabin nan nasa kalla ne wanda Allah bai gaya ma ga yanda za ka zama ba ga shanka yanda zai zama duk gaba gida sun hausu wajen tara kan dutsen Uhudu yace inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidun ba kowa akan ka yau sai annabi sai siddiqi sai shahidi siddiqi dai Abubakar an san shi kan annabi ba sauran suka san duk kashe su za a yi duk gaba gida ya kalli mutane uku suna zaune ce kuna lafiya ka aka ita ƙarshen da ya rasu ku a wuta zai rasu ba ɗan kusa ba ba ƙarshen rasu ku a cikin wuta zai faɗa ya rasu ya za a yi inna lafiya na da raji daga dirin sun ga muna nan da haɗe ya rasu aka ce Allah haƙi ba shi ba ne su biyu yana ne tsakanin na zai kai dai tun da annabi ya faɗa ba zai canja ba tun da annabi haɗe ya rasu aka ɗaya bai ce wallahi shi ne ya tsawon rai ya tsawon rai ya tsawon rai ba su da kayan masa kaza ana cikin gasa shi gasa maganin ba sai su ce a hannun masu gasa ya zauna a kan wuta wannan shi ne ya jawo ƙarshen rasuwa wanda annabi ya faɗi abu sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan sun tafi wa matar da nafsu mala wa matar da nafsu bi ayi arzin ta ji ya faɗa littafi ne duk malamai sun yi littattafai da maganganu duk akan wannan inna allaha alimun kabir amma ko bai hana Allah ya sanar da bayinsa ba shi ne wannan ilimai haka makar razi da manawi a cikin sharhin jami'ar sargir dinsa da imama adusi a ruhul ma'ani duk sun tafi manzo Allah an ba shi biyar din nan kuma an ba shi sanin kiyama an ba shi sanin ruhi an ba shi sanin karatu wayannan abubuwa duk baki daya wayannan abubuwa duk baki daya abu ne da imma dai shine abin da shawara na imma dai mu'jiza imma dai karama imma dai istidraj to amma mu'jiza tana da biyu ilhas shine na biyu karama tana da ita ma na biyunta shine i'ana to kaga yanzu guda guda biyar kenan to me zai zo ya wahalar da musulmi me zai zo ya gigi taka ko ka kasa ganewa ko in ma dai a kofa annabta dai an rufe ta ko annabi ko mursali ko wani alijata amma kofar walintaka tana nan a buɗe in ma baka sani ba kila kai ma a imanin ka i'ana wannan tana nan in ma baka sani ba a kahana duk waɗannan likitanci da waɗannan magungunan da waɗannan kaza in ma baka san istidari duk wannan irin kere kere duk wannan technology duk wannan duk kaza kaza wannan duk ba abu mamaki ba ne wannan duk sanan dare a addinin ka kai to da ka ba wani abu da zai zo ya bada mamaki to قال تعالى ubangiji ta'ala ya faɗa madaukakin ونستدرجهم من حيث لا يعلمون za mu dakata musu kuma mu ba su ikon yin komai don mu kama su ta inda ba su sani ba وأملي لهم إن كيدي متين Iwa ina da ina jinkirta musu ne wato kamu na yana da ƙarfi wato mai ƙarfi ne in an hada ne a ce mugun tanadi na duka baki ɗaya to kamu na yana da ƙarfi mai tsanani ne duka baki ɗaya وهذا إبليس don haka malamai suke cewa kan mutum ya dinga yin abu ya kama ya fi ƙarfin Allah inna Allah yuhilu wa la yuhman Allah yana dakata amma bai kyale ba Allah yana dakata wa kyale ba sai kai sai sabida ne sabida Allah bai sauri tabaraka wa ta'ala duk wanda ga yana sauri a cikin abu sabida abu biyu ne in ma tsoron kai ya mutu bai yi wannan abun ba in ma tsoron kuma yanzu in ya mutu abin ya tsere masa ina ɗaya a cikin wannan wajen Allah Allah tabaraka ta ba cewa kun ban yi wa kafiran nan azaba ba zan je in mutu kuma ba a ba wannan ko ko in na mutu kafiran nan sun jere mu mu a haukan mu ma sai mu ga lokacin da mutum ya mutu ma sannan aka haɗu ai wajen Allah ya tafi a haukan mu ko sai da sai mu ga amma da duniya da abu duk ana wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai dai kuma Allah ya tanadi can gidan hisabi ne to وهذا إبليس yanzu dai ga iblis رأس الكفرة الفجرة shugaban kafirai fajirai kallin kenan ko ashe kera su ma duka baki da shugaban kafirai kuma al- da fajirai يطوف حول العالم yana kewaye duniya gaba daya في أقل من ثانية a mafi karancin sakon a mafi karancin sakon iblis yake kewaye duniya duk wanda ya bata mahudan rana mafaɗan rana sama kasa iblis ya batar da shi shi kadai da wannan irin technology wannan ya faɗi kai yanzu in Allah bai yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da haka ba mu je ma a ce kai da kai da zai dinga bin iblis din duk inda batan iblis ya sauka shi kuma shi zai ai an kade ai da kowa eh, rasa Mm-mm. duk inda batan iblis ya sauka shirya manzo Allah sai ta je ta bata sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo Allah yana nan yana kewaya kaunu a mafi karancin saffan duk gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam bari ne shi ne asali ma sallallahu alaihi wasallama ba dan haka ba da cutar iblis ya ta karfi saboda girman iblis da shedancinsa da kuma abu ne da ya fi karfin hankali ba ka ganin sa shi yana ganin ka ga a gaban sama aka yi adamu ga tsufa a gaban sama aka yi adamu ga baki ɗaya duk ga ga baki ɗaya ko ga ya san hadaran Allah sai da ya zama shugaban mala'ikun ba gaba ɗaya ba wasu ismar abin da bai san ta ba ga duk sai da ya zama shi yake tsare da aljannan ma da komai ga ibada da zai iya komai dukkan ƙasan nan sai da ya zama ba inda za ka yi haka sai ibada ya shiga daga Allah a wannan wajen amma kuma girman kai wannan kuma Allah ya kiyaye mu ya dawo mara girman kai duk baki daya shine ya halaka to saboda wayannan abubuwa dan adam gaba ɗaya da ya rasa yanda zai yi da iblis sai ya kira ubangijin iblis ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba a'udhu bir rahmani ba ba a'udhu sai da mare abin da suka a'udhu bir rahmani ba wai iblis ta gani ko mala'ika ta gani kuma dan adam a'udhu bir rahmani amma da iblis zai a'udhu billahi za ta ce saboda wannan suna na Allah shine ya tattara duk wani tajalli na Allah duk wani sunaye duk wani ƙarfi duk wani abu da hatta ƙarfin iblis din ma wani bangare ne daga cikin ƙarfin wani suna na Allah Allah ya bashi azzaru ne Allah- suna Allah wanda Allah ya bashi eh? al-mudillu ne ba alhaji ba Allah ba to in ka ce Allahu kamar ka hada waɗannan sunaye gaba ki da ai je ɗaya je ba ta rinjaye wajen eh, ba adadi ba to da haka dan adam wani ya zo wajen wani malami ya ta karanta hikima ya ta karanta hikima ya karanci hikimomi da yawa da tafaita sai da ya sallama zai koma ƙasarsu sai malami ya ce bari in baka hikima da sabo nan duka akwai iblis a ƙasar ku ya ce akwai shi ya nemi ko su asu yana yi yana fitar da shi to in ya zai za ka yi ta sai in kore shi sai ce za ka iya za ka iya shi to ya zan yi ita zan kaje shiga wani gida akwai karan gadi a gidan an dama an rubuta ma kai kai hankali da kai kana shiga ko karan ne ya taso ma tsaya zaka ke fada da shi ko kuma karan zaka kirawo cewa mai karan za ka kira shi ko shi ma iblis kare ne na allah in ya taso ma kirawo ne shi sai ba za ka iya da shi ba sai na a'udhu billahi minash shaitanir rajim to shi kenan sai ki sai Allah ya ma maganin sa amma ba za a iya ba zuriya farkon duka baki da ya fi karfin sai dai waɗansu bayan Allah mu kula si da shi kansa ya faɗa wanda Allah ne ya tsarkake kayan sa yake da su to wannan ko ba wata magana da shi to Allah ya sa mu komi ta abu amma dai ga babban abu na manzo Allah ya ce haka Jibril ya sanar da shi kuma daga Mika'il shi kuma daga Lauhul Mahfuz haka ya dauko ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ga iblis kan kafurci gaba ɗaya na kewaye duniya aƙalla daga sakon ɗaya walakin ma zalika tare da haka fa fa huwa fi la'natillahi yana cikin la'ana Allah la'ananne ne fa amma ga shi an bashi iko ya kewaye duniya a- a cikin sakon ɗaya wa inni aqulu ni ina gaya muku in ji shehu liman yatamallaka huddaraj da wanda wato ba mamaki ya lullube shi saboda wai kawai dan an jefa kumbo a Apollo 11 1969 din nan da an jefa a ce biye rikice amma ya ce duk wanda ya yarda ma kafiri ne to me aka yi to ina ce gaya wa duk wanda wannan mamaki ya lullube shi aw ya'tarihi shakku ko ko kwanto ya zo masa ma ba zai ma yiwu ba aw ya'tarihi shakku ko ko kwanto ya lullube shi ma cewa ya zo masa ma'ana ba ya ce ba za a yi ba lil khawarij al mahdiyati ga wannan abubuwan mamaki na wannan na wannan abu na wannan kaunu da tura duk wannan technology da ake yi din nan a wannan zamani innahu fa sayadhharu ma huwa azam wa akbaru to duk mai mamakin dan an je makungo a bolo 11 din nan na 1969 din nan bari in gaya masa nan gaba fasa ya zaharu wallahi zai ta bayyana ma huwa azama abin da ya fi wannan mamaki wa akbaru wa akbaru da abin da ya fi wannan girma wa adha wa amaru da abin da ya fi wannan musiba da ɗaci a wuya. Kowa ya rayu nan ba da duka da za su ta bayyana. To, eh?
haythu yakhruju ad-dajjal al-akbaru bari dai ba za a ga wani takarosi ba sai tutar babba ma ya bayyana.
ma'ahu al-jannatu wan-naru Zai zo da wuta da aljanna.
fima yarra'i Abin da mai gani yake gani kuma haka annabi ya faɗa. Ya wannan shi ne babban masifa ga wuta ga aljanna duk ya zo da su. To, ويظ- وي- ويظهر أنه يحيي ويجيب kuma zai nuna wa kowa da kowa yana kashewa yana rayawa.
وفي جمع الفوائد ya zo a cikin littafin jam'il fawaid min jami'ul usul wa majma'il zawaid wannan littafi ya zo a cikin sa عند ذكر حديث الدجال a- a wato wajen fadar hadisin dujal عن أبي سعيد an karbo daga abi sa'idin manzo hadisi sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال yace حدثنا النبي صلى الله عليه annabi mai tsira da وسلم aminta Allah ya sanar da mu ko musulmi ma ya fitar da shi a cikin sahihin sa ko to manzo Allah ya sanar da ya ya gaya mana labari عن الدجال ya gaya mana labarin dujal وكان فيما حدثنا yana به daga abin da manzo Allah ya ba mu labari da shi أن قال annabi ya ce يأتي الدجال cutar zai zo وهو محرم alayhi عليه an ya tukula niqabal madinati an haramta masa ba zai iya shiga madina ba duk hanyoyin madina an sa dan gaji an sa malaika da wuta da wuka da takobi a zare tana tatsatsun wuta to ba zai iya shiga nan ba فينتهي إلى بعد السباق sai ya je wata magudanar ruwa a kasan madina koramai ne duka baki da akwai koramai duk bayan da za ga to sai ya je wayansu magudanar ruwa daga magudanar ruwan madina التي في المدينة jurufu ne wajen ana ce masa jurufu su ba ku dinna ana ce masa jurufu abun mamaki kamar ba su karanta wannan hadisin ba suka yi jami'a a wajen suka yi jami'a a wajen kamar ba su karanta wannan hadisi ba kuma iko Allah ta zama suke fito da duk abin da ya faru dinnan duk gaba gida ko kuma zai hau uhudu ya gano masallacin manzo ita wannan farin benan da a ce masallacin annabi Ahmadu ne je ba zai iya ya shiga dai cikin gari na inda take da mulku kaga durgun ma ai mulku ne daga daga- daga nan zuwa eh, abu. to التي في المدينة wanda take nan Madina فيخرج إليه يومئذ to na ta duk su fita su bi shi to kuma akwai bawan Allah shi ma a Madinan a wannan lokacin fa ka ruji ilai sai ya fito zuwa gare shi yau ma izin a wannan rana rajulun huwa khairun nasi akwai wani mutum zai fito masa daga cikin Madina shine fiyayyen mutane a wannan lokacin aw huwa min khairin nasi ko fa ya zo daga fiyayyen mutane kila sharifi ne fa yaqulu ashhadu annaka dajjalu sai ya gaya masa na shaida da Allah cewa kai dujal ne alladhi hadathana anka rasulullahi sallallahu alaihi wa wanda sallam manzon Allah ya ba mu labarinka ina ya ga manzon Allah ba ya ba ya aka rawaito masa idan ya rawaito masa a rawaito a rawaito a rawaito a ko kwa mai kashe dini shi yana ganin manzon Allah ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam eh dai za ta faru daga wanda manzon Allah ya ba mu labarinka fa yaqulu dajjalu sai dujal ya ce ara'aytu in qataltu "Ni hadha sai ya gaya mutanensa yanzu ku gani in na kashe wannan thumma ahyaytuhu sannan na raya shi atashukuna fil amri yanzu kuna kokwantan ni ni a cikin lamarina fa yaquluna la sai sai ai mai gida ba ma kokwanto fa yaqtuluhu shi ganin sai ya kwa kashe shi thumma sannan yuhyihi ya ce ka tashi ya raya shi fa yaqtuluhu sai ya kashe shi ai kai malam kashewa ai ɗaya ce ko fa ya kulu fa yaqulu hina yuhyihi sai shi wani mutumin sai ya faɗa lokacin da dujal ya raya shi kai wani dujal ne ya raya shi ya raya shi ba lokacin da dujal ya raya shi wallahi ma kuntu qattu ashadda basiratan min dil yawma wallahi ko yaƙini na na daɗin nan ban ƙara ƙara wani yaƙini ba irin na yanzu da ka kashe na kara na har yau da na san tutar ne to sai me kuma tutar ne da ya kai ai yanzu muka ƙara yaƙini ma cewa kai tutar ne fa yaqulu dajjalu sai tutar ya ce aqtuluhu fala yusallatu alayhi kai wannan dai ba zai ba da ima wallahi zan kashe shi to shi kenan Allah ba zai ɗora shi a kansa ba wa fi riwayat ya zo a wata ruwaya dai binahwihi irin wannan dai yana nan dai a sahihi muslim har yau dai wa fihi qawlu rajuli a cikinsa akwai faɗin mutumin hadha ad-dajjal wannan shi ne gujal alladhi dhakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi fa ya'muru ad-dajjal bihi sai gujal ya yi horo da wannan mutumin fa yashfaqu yace a taɗe shi a taɗe min shi sai a taɗe mutumin fa yaqulu khuduhu sai gujal ya ce ku kama shi wa shudduhu a yi mara rauni a yi ta dukansa har sai an farfasa mar jiki a taɗe mutumin a yi ta duka yawwa fa yusa'u dhahruhu wa badanuhu darban a yalwata kirjin gabansa da bayansa duka a farfasa mar jiki gaba da baya to فيقول أتؤمن بي sai ya ce da mutumin za ka yi imani da ni فيقول أنت المسيح الكذاب sai ya ce dai har yau dai kai ne mai shafaffen albarka din nan makaryaci فيؤمر به sai dusar ya yi horo da wannan mutumin فيشر باللسان sai a tsaga shi da, da, da zarto a sa zarto tun daga makwarkwadar kansa sai zarto ya fito ta karkashinsa a raba shi biyu
من مفرقه tun daga makwarkwadar kansa حتى يفرق بين رجليه har sai an raba tsakanin ƙafafuwansa nan tsagi nan tsagi ثم يمشي الدجال بين قطعتيه sai tujal ya tafi a tsakanin tsagin guda biyu ya tafi a an raba shi ga rabi ga rabi tujal ya tafi a tsakanin tsagin guda biyu ثم يقول له sai tujal ya ce da shi kun tashi فيستوي sai قائما a ga ya haɗu ya yi rai ya tashi tsaye ثم يقول له sai tujal ya ce da shi أتؤمن بي to yanzu za ka yi imani ka ga dai na kashe kana raya ka فقل فيقول ما زدت فيك إلا sai بصيرا mutum ya ce wallahi ban ƙara ba cikin ka dai sai basira imana yanzu wani abun mamaki mutum zai zo ma da shi ya ce shi annabi ne bayan ka san an kulle annabta to yanzu wani abun mamaki mutum zai zo ma da shi ya ce shi ubangijin ka ne a sarari ba ka zama rabbani ba walakin kunu rabbani nuna ba ka zama rabbani ba ali to me zai zo ma da wannan abun mamaki ai ba wani yakini kuma eh abin da zai yi, ko ma me zai yi duk gaba ki da to ثم يقول أيها الناس sai duje da ce ya ku mutane
ثم يقول أيها الناس Mazan su fika illa basiratan wallahi ban kara a cikin kabade sai basira sun ya kulu sai wannan bawan Allah kuma ya yawa azi أيها الناس sai ya ce ya ku mutane إنه لا يفعل بعديد أحد من الناس to ni ma wallahi bari in makarama sai ma na wudu sai ya haɗu da na Allah kuma ko ni ma wallahi in baka na yadda zai kashe ni yanzu amma wallahi ba zai ƙara kashe wani ba kuma bayan ni in za ku yi imani ku ai haka ibn Abdullah ibn Jubair ko Abdullah ibn Jubair ya wa Hajjaj da Hajjaj zai kashe shi yace Allah ka sa ni ne karshen wanda zai kashe kai ya ƙara kashe kowa to shi ma Hajjaj in yana da rai sai ya kashe tunda da jini yake ra da kashewa yake rayuwa ai kenan bayan ibn Zubair din bayan ibn Jubair din nan shi ko mutuwa ya kawo duk gaba gida to shi ma yanzu sai ya wadu jaddan baki sai baya na ba za ka ƙara kashe kowa ba ma'ana Allah zai halaka dujaddin kenan sai ya ce mutane in za ku yi imani ku yi imani ni ma na yi mata wa karama wallahi ba zai ƙara kashe wani ba bayana fa ya'khudhuhu ad-dajjalu sai dujal ya kama mutumin li yasfahu dan ya yanka shi fa yaj'alu ma bayna hasbatihi sai Allah ya sa tsakanin wuyan mutumin ila ya zarquwatihi zuwa dokin wuyansa tun daga nan haɓa har ya zuwa wannan ƙasusuwa na dokin wuyan nan nasa sai Allah ya sa wajen ya zama tagulla wajen ya zama ƙarfe ya za ya yi yanka ƙarfe zai yanku ba kenan to فلا يستطيع ba zai إليه سبيلا iya yanka shi ba فيأخذه بيديه sai sai duje ya kama hannayen mutumin فيأخذ بيديه sai ya riko da hannayen mutumin da ورجليه kafafuwan mutumin فيضرب به sai ya jefa da shi فيحسب الناس sai mutane su zaci إنما غضبه إلى ya الناس jefa shi cikin wuta ne ya ga a za a sa ya ga ya jefa shi cikin jahannama ya kone ya komai nan ne aljannar kuma nan ne aljannar kuma Allah yana da lamari mai girma lalle na ga yana tsoron masifa yana kaza kaza abu ne ne abu kaza amma kuma lamarin Allah ba yanda ido yake gani a nan lamarin Allah ya tsaya ba kawai yanzu Allah ya ga mana shahidi kan wala ta kullu mai kuta fi sabilillahi amwat bal ahya'u kan kuje da wanda aka kashe a hanyar Allah matacce a rayaye ne eh to tunda Allah ya ce kan mu faɗa ba za mu faɗa ba amma zuciya ba kai ka ɗauko kansa kai ka ɗauko ƙafafuwansa kai ka ɗauko sai dai ka ce ga kan rayayyen cancan ga ga ƙafafuwan rayayyen cancan ga haƙoran rayayyen cancan kaza kaza to amma zuciya ka ba Allah ya ce wala ta hasibanna ko zuciya ma ka tarata فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين تقول هيك ما كنت نعيكم فقال كيف ابن ده idan yake gare gashi to dan haka da yawa akwai abin da ido yake gani amma kuma a badinin abun ni'ima ce zahiri ni'ima amma badininsa kuma ni'ima Zai ga to wannan yana sa mumini zuciyarsa ta yi ƙarfi da ya abu komai masifar idansa yake gani din nan amma badinin ta ikon Allah Allah ya kiyaye mu ya ƙara kiyaye ya wanda zai haɗa shi da sama yayi ba ya sama komai ya faru ba sai dai a yi ta bashi labari ma abu kaza ne ba kai gashi kana ta kuka gashi kana shi ba sani ba duka ba ya wanda wani zai wata cutar ma shi kenan ya su ma sai ake koya mutu ka kila ma yana shi yana wani gona ko yana wani kaza an samu mun gaba wa Allah da idan mu wanda ya yi rashin lafiya wajen sati biyu yana su ne jira ake kai a mutu iko Allah kuma ya rayu sai da ya tashi ya samu lokaci ya samu abu aka gaya masa kaza ce to shi wallahi a wata gona yake tare da wayansu mutane duk in za a tsinci bishiya ko za a ci abinci akwai wani sunan Allah da ake akwai abin da ake faɗa da Allah ya zai tashi zai dawo sai ya manta nasa yayye da gaya masa ga idan fushi ya ce me za Allah ku gaya mun ba shi kenan sai idan sai wuce sai ana cewa alhamdulillah ya dawo ya dawo ya dawo ibo Allah akwai matar da ta yi haihu ita ma ta faɗi irin haka ita kuma ta haihu ita ma sai wannan rashin lafiya sa- su ma sai wajen tashi daya ita ma sai dai a yi mata wanka aka yi kaza kaza ita ma ta ce akwai dakalin da a kofar gidansu da kuma akwai a nan dakalin suke ta wasan su da komai nan abinci yake zuwa musu nan komai yake zuwa musu wannan ikon Allah ce to wannan ke amma akwai sahabban da asarari ma akwai bayan Allah da asarari ma sun ranar Uhudu akwai sahabin da ya ce ya zo tsallaka wani ba sahabin yana kwance sai ya rike kafa zai ce wa yace wala ne yace je ka ce da manzo Allah Allah ya saka mata da alheri wallahi da abin da ya faɗa gashi ina gani ga aljanna ina gani ga kaza ku kuma wallahi kan ku yarda ku bashi ba ku da hujja wajen Allah wallahi abin da ya faɗa gaskiya ne to sai dai irin wayannan abubuwa kuma in aka nuna ma fa kuma kuma yanzu ba shi da wata burgewa kai ka ga yaqinan to wani zubin ma sai sai Allah ya baka ma a dan duhun je kai ta kokari a cikin duhun je kai ta kokari amma duk nan ma kuma yanzu kai wasa sai hazara ta yi ma bulala kai da kaga wannan to kuma shi zaka tsaya wasa kake baka da wasa aka kashe bi bala'i ne na ni'ima ce kuma in aka nuna ma to baka da damar wasa kuma ai an gaya ma ai an nuna ma kuma bai ladan ka ce Ai hakan a baka yi ta tafiya a dakin din da kai imanin ka yin kaza kaza kaza to a yanzu dujan duk wanda ya jefa a wuta shi ne dan aljanna duk wanda ya je ba aljanna kuma shine dan wuta amma dai zahiri za a ga mutum ya kone ya sha wuya ya sha kaza kaza to da haka Allah ya ba mu imani wannan duk masifu da suke garci mu bin yadin na lalle faruwar da masifa ne da kaza kaza amma kuma Allah ne iko sai ya juya mai da annabi Ibrahim gashi an je masa a wuta sai wuta ta zama bardan wa salam ala Ibrahim duka duka bakiya shi sa min hatal tubkidul mihan ba tubkidul mihan ba min hakan bala'i ne amma tubkidul mihan in ka je ma sai ka rasa bala'i sai kuma ka tarar da falalan Allah duk gaba ki da to da haka yazo a hadisi Allah tabaraka ya yi aljanna fenci da abinci yayi wata fenci da abun so duk gaba ki da to to arsa da gudu mu wa inna ma ulqiya fil jannati bari da ya duje ya jefa wannan mutumin ne a aljanna وقال صلى الله ya عليه وسلم tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace هذا أعظم الناس شهادة wannan mutumin shi ne mafi girman mutane shahada عند رب wajen العالمين ubangijin halitta gaba daya رواه bukari الشيخان da musulmi ne suka rawaito shi wannan lafazi na musulmi ne fadar salatu fati